الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشكره له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وحد واتبع وترضى على الصحب والآل وقتفى وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها المسلمون فإنه لم تزل معكم الأيام العشر أفضل أيام الدنيا التي يحب فيها الطاعات وأعمال البر فقد اشتملت على أيام وأعمال لا عدل لها ففيها يوم عرفة الذي فيه أكمل الله تعالى الدين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتم عليهم النعمة كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإنها نزلت عليه الصلاة والسلام بعرفة في حجة الوداع كما في صحيح البخاري عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن يوم عرفة هو اليوم المشهود في قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود كما قال عليه الصلاة والسلام اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة رواه الترمذي وصيام, صوم وصيام يوم عرفة كفارة سنتين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه الإمام مسلم وفي رواية من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعين رواه الإمام أبو يعلى ويوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والعتق من النيران ومباهاة الله تعالى ملائكته بأهل الموقف قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من نار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم إخوة الإيمان يوم عرفة يوم التوحيد وإجابة الدعوات وتنزيهه سبحانه وتقديسه وتحقيق العبودية له عز وجل ونفي الشريك عنه بجميع أنوائه كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الإمام مالك في الموطا والطبراني وما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض فيه من يوم عرفة رواه مالك مرسلا أيها المسلمون عظموا ما عظم الله ولا يغفل المسلم عن ذكر الله وشكره ودعائه صلوا الله فيه الإيمان والتوفيق لما, ولما يحب ويرضى وتفريج ما نحن فيه من الأهوال والأزمات والثبات حتى الممات ودعوه رغبة ورهبة إن رحمة الله قريب من المحسنين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم baya ka muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya ta musamman da mai girba da buwaya ya kawo mu cikin waɗannan kwanaki masu albarka goman farko na watan zulhijja yau muna biyar gare shi a wannan shekara ta 1444 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙida miladiya yau muna 23 ga watan shida shekara ta dubu biyu da da ashirin uku, wannan khutuba za ta mana muraji'an aikace-aikacen alkhairi da aka tunatar da mu lokuta bayan lokuta daga ƙarshe ta mana faɗakarwa akan cewa mu fahimci cewa ko waɗannan duka alkhairai da albarkatun to gafa wanda Allah ya sa yake da rabu ne mutane dubu suna iya jin gaskiya amma masu aiki da gaskiya kila mutum biyar ne ko biyu wani lokaci ma ana iya jin gaskiyan gabaki ɗaya a rasa wanda zai aiki da ita da haka duk iya yadda ka san ana yama ɗiɗi da alkhairi ana yawaita nana ta alkhairi ana yawaita shelanta ta ana faɗinta har ka riƙa ganin wani lokaci ma kaman to ai an faɗi jiya shekaran jiya ma an faɗi satin da ya wuce an faɗi watan cin an faɗi bara an faɗi an ta nanatawa duk yadda kake jin an nanata an faɗi da yawa to yana nan dai ga mai rabo ne sai wanda Allah ya bashi iko sannan zai ribaci wannan alkhairin da ake faɗi mun sani cewa an tunatar da mu lokuta mabambanta ba a wannan shekara kaɗai ba ba a shekaran da ta gabata ba shekaru da dama ana tunatar da mu akan daraja da albarkatu da alkhairai da falalolin waɗannan kwanaki masu albarka an gaya mana cewa waɗannan kwanaki na goma farkon watan zulhijja sun shiga cikin al'ashhurul hurum watanni masu alfarma da Allah subhanahu wata'ala yi maganarsa a cikin sautar tauba a cikin alkur'ani mai girma wanda yin wannan bayani yana nuni akan darajansu da fifikonsu akan sauran watanni waɗanda ba su ba sannan waɗannan kwanaki na farkon watan zulhijja sun shiga cikin ashhurul hajj wanda su ma alqur'ani mai girma yayi bayani akan su alhajj ashhurun ma'lumat Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi waɗansu watanni ya sanya su sune watannin aikin haji da watan shawwal da watan zulqa'ada da kwanaki goma na farkon watan zulhijja hakan yana nuni akan daraja da falalan waɗannan kwanaki saboda mahimmancin waɗannan kwanaki har sai da ta kai ga Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da su a cikin alƙur'ani Allah ya ce wal fajiri wa layalin ashir Allah ya yi rantsuwa da alfijir ya yi kuma rantsuwa da kwanaki guda goma ko darare guda goma wanda malaman tafsiri da dama tun daga cikin sahabbai suka tafi akan cewa Allah yana rantsuwa ne da waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja darajansu ta kai ga Allah subhanahu wata'ala ya kira su da waɗansu sunaye wato sunan da yake kamun ka ce wani gama garin suna Allah ya kira su al'ayyamul ma'alumat sanannun kwanaki waɗanda suke sanannu ne gurin alkhairi da albarka hakanan Allah subhanahu wata'ala ya kira su a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul hajj waɗannan kwanaki darajansu ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi wanda al-Imam al-Bazzar ya ruwaito yace afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr mafi daraja akan kwanaki cikin kwanakin duniya gabaki daya kwanakin duniya gabaki daya watanni guda goma sha biyun nan to babu daraja da ya kare a waɗansu kwanaki kamar waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a wani hadisi cewa babu waɗansu kwanaki da bawa zai aikin alkhairi Allah ya ƙaunaci wannan aikin ya samu daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar mutum yi yawan alkhairi a waɗannan kwanaki na goma na farkon watan zulhijja wannan hadisi bukhari da abu dawud da waɗansu daga cikin malaman hadisi sun ruwaito akwai ma riwayan da ta zo na al'imamu abu dawud da al'imamun nasa'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu kwanakin da su aikin alkhairi ke soyuwa a wurin Allah a cikin su sama da waɗannan kwanaki na goma farkon watan Zulhijja har sai annabi ya ce ku yawaita takbiri da tasbihi da tahmidi waɗannan dai dangoga na ambatan Allah subhanahu wataala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sune albaqiyatus salihat manzon Allah ya kwadaitar ya zabarar kwarai da gaske akan yawaita waɗannan dangogi na ambatan Allah a waɗannan kwanaki sannan waɗannan kwanaki cikin abin da ke ƙara nuna maka darajar su irin yadda Allah ya cika mu annabi Musa su a matsayin cika kwana arba'in ya kintsi da tattali domin ya je gana da Allah kamar yadda ayin alkur'ani mai girma ta tabbatar wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi ashirin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila waɗannan kwanaki goman da Allah ya cika mu annabi Musa da su sune kwanakin farko na watan Zulhijja waɗannan dai kwanaki alkhairansu da albarkatun da ke ciki ba kaɗan ba ne jama'a musulmi kamar yadda muke faɗi muke nanatawa ko goman ƙarshen ramadana bai kai waɗannan daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba kwanaki goman ƙarshen ramadan wanda waɗansu ke shiga a itikafi waɗansu a ta aikin alkhairi a ta sadaka a ta kyaututtuka a ta aikace aikace na alkhairi to darajansu a wurin Allah bai kai waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja ba wannan shine magana mafi inganci cikin maganganun malamai akan waɗanne suka fi daraja goman ƙarshen ramadan ko goman farkon watan zulhijja to gaskiyar magana ita ce goman farkon watan zulhijjan nan sun fi daraja a wurin allah subhanahu wa ta'ala to duk da waɗannan bayanan da aka yi ta yi lokaci bayan lokaci to mutane fa dangane da wannan shari'an sun kasu kashi uku sun kasu kashi uku manzon allah sallallahu alaihi ba da misali a cikin hadisi hadisin da bukhari da muslim da Abu Dawud duk sun rawaito wannan hadisin annabi ya ce misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shari'a to misalin ruwan sama ne mamako wanda ya sauka a doron ƙasa ƙasan nan sai ta kasu kashi uku shi dai wannan ruwa yana da yawa ruwa ne mai alkhairi mai albarka daga sama ya sauko amma ƙasan da za ta karɓi wannan ruwan annabi ya ce sai ta kasu kashi uku sai aka samu ƙasa ta farko ta karɓi wannan ruwan ta sha ta ƙoshi ta taskace shi ta fitar da yabanya kuma tana ambaliyan shi ga duk wanda ke da bukata har ma wanda bai da bukata tana ambaliyan shi ƙasa ta farko kenan ƙasa ta biyu wacce ta karɓi wannan ruwan ta taskace shi amma sai dai mai so ya je ya ɗiba mai sha mai sha da dabbobi mai ban ruwa sai dai ya je ɗiba amma ita ba ta fitar da yabanya ba ba kuma ta ambaliyar ruwan zuwa ga wanda bai je gare shi ba misali na uku shine ruwan da take a ƙasan da take ƙeƙasashiya ko da aka saukar da ruwan ita ƙeƙasashiya ce ba ta ma karɓi ruwan ba ballantana ta taskace ballantana ta fitar da yabanya ta kuma yi ambaliyar shi zuwa ga wanda bai zo wurin ba manzon Allah ce to wannan shine misalin karkaso mutane gurin karban shiryan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama misali na farko suka ce shine al'alim al'amilu almuallim mutumin da yake ya san gaskiya Allah ya bashi iko yayi aiki da gaskiya daga nan kuma ya rika yada gaskiya da yanda ya samu kanshi wannan su ne mutane masu daraja ta farko da haka duk abin da aka karanta musu na shari'a za su gane za su yi aiki su ma za su ɗauki gabarin yaɗa wannan shari'an zuwa ga inda bai kai ba to shi ne misalin wancan ƙasa misali na biyu shi ne wanda ya san shari'a ga littattafai a tare da shi ga karatuttuka a wayansa amma kuma an haramta mishi aiki da wannan gaskiyar shi ne kamar misalin ƙasan da ta karɓi wannan ruwa ta taskace ga ilimin amma aikin fa ba kowa Allah ke mishi muwafaƙa ya iya aiki da gaskiya ba ba kowa Allah ke mishi muwafaƙa ba shi yasa za ka ji shiryen annabi da yawa sai ka ji waɗansu mutane sun fito ko da rigan malanta ma sai ka ji wani yana kore shiryan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗansu hadisai ga sunan a cikin bukhari a muslim sai ka ji wani mutum ya zo kawai yana ƙaryata su ah to ai in ba a samu wannan ba ai ba za a samu bambancin darajoji ranar tashin alkiyama ba in kowa ya ji gaskiya ko da da rigar malanta ne zai aiki da ita to ina za a samu daraja kenan da bambance-bambance a wurin Allah walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ranar tashin alkiyama nan ake samun bambancin darajoji da ɗaukaka to duk hakan yakan taso ne wannan ya ji gaskiya yayi aiki da ita wannan ya ji gaskiya kuma kamar yadda iblis ma ai bai ƙi karɓan gaskiya ba sai da ya samu shubha ya ce ai ya fi annabi adamu daraja saboda shi an hayyalice shi daga wuta annabi adamu daga yambu da ka shi shubahan shi kenan ya sanya kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɓace to haka nan za ka iya samun waɗansu ma da rigan malanta su zo suna kore shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda hanyar da muka bi muka gane sallah da lokutanta da addu'o'in cikinta da ruku'unta da sujadanta da yadda ake yin ta hanyoyi ne na hadisai to hanyoyin ne kuma aka bi aka gano waɗannan hadisai daga annabi sallama akan falalolin goman ƙarshe a goman farkon watan zulhijja da irin ababen da ake yi a ciki da irin ababen da ba a yi a ciki ba a yin aski ba a yanke kumba ba a kaza ba a kaza hanya ɗaya ce aka bi aka gano gabaki ɗaya shari'an Allah daga Qur'ani dai sai sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to amma duk da haka kuma zaka ji waɗansu malamai suna korewa waɗansu ma malamai 'yan siyasa ne an fi sanin sa da siyasa amma sai ka ji malami ya fito kuma yana kore shari'an Annabi sallallahu alaihi wa sallam to hakan me yake nuna maka ai akwai dama ƙasan da za ta karɓi shari'a amma ba za ta iya amfana da shi ba to mutum kashi na uku shine wanda manzon Allah ya ce shi bai ma daga kai bane ƙasa ce daskararriya ƙin ƙasashiya shi duk wannan ya maɗi ɗin wa'azin da ake yi da faɗakar wanda nasihan shi ko a jikin shi shi bai ma san ana yi ba bi yadda kake jin wai kai ka gane darajan da falalan kwanaki goma nan na farko wallahi shi bai ma taɓa jin wannan hadisin ba bai taɓa karanta wannan ayan ba bai taɓa jin wani malami na bayani ba shi bai ma ɗaga kai ba kai ka ce dai kamar wani ƙanin arni ne shi kuma yanzu za ka sha mamaki ka fita daga nan ka ce bari kai tafiyan kilomita ɗaya za ka iya tsaye da mutum ɗari ka tambaye su falalin waɗannan kwanakin su kasa gaya maka wallahi ina gaya maka to shi yasa babu mamaki akan wannan da aka waɗannan kwanaki dai goma na farkon zulhijja ɗin nan kwanaki ne mai daraja amma fa ba kowane kare da doki ne kuma Allah zai mishi muwafaka ya iya tsururu ta alkhairi ya yi aiki haikan a cikin waɗannan kwanakin ba kuma ƙara da cewa ga wata juma'a a cikin waɗannan kwanaki goma irin yau darajar da ke cikin wannan juma'an ba kaɗan bane in dai ba ranar arafa ce ta dace da ranar juma'a ko ranar sallah ba ai babu kwana kuma a duniya da ya kai wannan ranar ta juma'a da haka jama'a yau ba ranar ɓata lokaci bane yau ba ranar zaman fira bane ni ina ƙara jaddada maka duk wata bukata da ka san kayi da kwanta a wurin Allah baka samu biyan bukata ba wallahi kai amfani da yau dama can yau juma'a yini ne mai darajar da yake a cikin kwanakin sati a cikin kwanakin shekara in ka tsama ɗaiɗaikun kwanaki babu yini mai darajanta har annabi ya kwaɗaitar akan yawaita addu'a a cikinta ya ce a wani lokaci da idan Allah ya taimake ka ka dace kana addu'a to yankan wuƙa ne kawai sai dai ka jira wata rana ne Allah ya kaddar ijaban zai bayyana maka malamai suka yi ta bayani lokacin mafi mafi mafi wato zance mafi mafi mafi muhimmanci a cikin shine bayan sallar la'asar ne to ga ta kuma ta zo a cikin kwanaki goma na farkon watan zulhijja da haka a nuna ma Allah alkhairi jama'a a yawaita ambatan Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama dama a wancan hadisi da muka kawo annabi ya ce a yawaita tasbihi da takbiri da tahalili da hauƙala da istighfari da salatin annabi to sannan yau kuma yinin juma'a ana son a yawaita addu'a da kuma salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka ka bada lokacin ka kawai ka samu lokaci kai kai kanka ga Allah kawai ka nuna kaskancin ka da za a yi ƙarin kuɗi da matsalan abinci da matsalan wane ne wallah duk bai gagare Allah ba amma kaskantar da kanka ga Allah ka kai kanka ga Allah din subhanahu wata'ala ka nuna mishi abin da ya dame ka cikin kwanakin nan kuma guda goma ga wata zaɓaɓɓiyar dinin musulunci ga al'umman musulmi ya kuma cika mana ni'ima ya cika ni'iman shi duk wata ni'ima da kasan musulmi suna tutiya da ita to a wannan ranar ne ranar arafa Allah ya cika mana ita kaga wannan ba ƙanƙanin daraja bane ba ƙaramar daraja ba ce wannan ranar arafa a ranar Allah ya cika mana addini ya yadda mana addinin musulunci shine addini ya cika mana ni'ima da darajoji da falaloli kamar yadda Allah ya faɗi al-yawma akramtu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ranar arafa ita ce Allah ya rantsuwa da ita a cikin alqur'ani mai girma yace wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud yawmul maw'ud Allah ya rantsuwa da ranan da alƙawarta zuwanta ita ne ran tashin alƙiyama wa shahid Allah ya rantsuwa da ranar Arafa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'anan shahid ma'anan mashhud shine ranar Arafa wa shahid kuma shine ranar Juma'a haka yini ne mai daraja domin Allah ya rantsuwa da wannan yini a cikin Alƙur'ani ranar Arafa azimtan wannan yini ranar Talata za ta faɗo mana wannan kara yana kankare maka zunubin shekara biyu laifin da kai bara wannan wacce shekarar da take karewa kenan da kuma laifin da za ka yi a shekara mai zuwa in Allah azata ka azumci ranar arfa ranar talatan nan mai zuwa to gabaki ɗaya zunubinka na shekara biyu kana da lamuni a wurin Allah an yafe maka Allah ka yafe mana ranar arfa ita ce yinin da babu wani yini a duniya wanda Allah ke ‘yantar da bayi daga wuta kamar ranar arfa har hadisin yake cewa Allah yakan sakko kusa da bayansa sakowa irin wacce ta dace da buwayarsa ya tambayi mala'iku waɗannan bayan nawa me suke kwaɗayi ne a waɗansu riwayoyi suke cewa ya Allah suna kwaɗayin rahamanka da gafaranka Allah ya ce to koshe da duk wani bawa na gafarta mishi a wannan yini akwai mutane ƴan wuta a yau dinnan ƴan wuta ne gobe ma asabar ƴan wuta ne litini ma ƴan wuta ne amma ranar arafa in Allah ya sa suka kaskanta da Allah suka nuna ma Allah alkhairi akan kansu suka nemi tsari daga wutan nan suka nemi rahamar Allah a ranar nan duk Allah subhanahu wataala zai inkatar da su ba tare da ya damu ba Allah ka yantar da mu daga wuta kada Allah ka sa wuta tana da rabo a jikinmu sannan rana arafa rana ce wacce take ita ce mafificiyar ranar da za ka yi addu'a ciki Allah ya karɓa kamar yadda zo a cikin wannan hadisi kuma rana ce da ake so ka jaddada ma Allah tauhidi domin annabi ya ce abin da na faɗi mafi daraja a ranar arafa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kalmomi na tauhidi ka tsarkake Allah daga dukkan nau'in shirka ka tabbatar da tauhidi ga Allah ka dogara ga Allah duk abin da kake kwaɗe kai watsi da bayan Allah ka nema a gurin mahalicin bayi ga baki daya kai har sai da ya zo a cikin wani asari wanda al-Imam Malik ya rawaito shi a cikin muwatta cewa ba a taɓa ganin shaiɗan a wani yini shaiɗan ya ƙasƙanta ya walaƙanta ya tozarta ya ɗaiɗaita kamar ranar arafa ba saboda rana ne da ake jaddada ma Allah tauhidi an miƙa ma Allah wuya bayi ga baki ɗaya san sadaukar da kansu ga Allah subhanahu wata'ala waɗansu na can a filin arafa ana ta fafata ibada mu kuma ga mana a gida muna azumi ana kuma shirye-shiryen fuskantar ranar sallah mafificin rana kenan a cikin ranakun Allah ga baki daya da haka ya jama'a duk abin da fa Allah ya girmama mu ma mu girmama shi amma fa ka sani cewa sai ga rabo duk wannan bayanin da ake yi wani yana iya yana tashi daga nan ludo ma zai je yayi daga nan har faduwar rana shi ludo zai yi ranar arafa din shi bai ma san ana ma azumi a wannan ranar ba in ka ce mishi ranar arafa ana azumi sai ce ah ba an gama watan azumi ba watan ramadan nukan faɗi nukan ƙara nana ta akwai wani bawan Allah da ba zan taɓa mantawa ba da azumi gab da azumi ya zauna a ƙasashen turawa ne a ƙasan ingila ya dawo ƙasan nan to wata mata suna gaisa ina jin lokacin da suke gaisawa sai tana ce mishi ya baƙo ya shirye shiryen zuwan baƙo sai ke cewa wani baƙo kenan take cewa azumi sai ce azumi bai gane ba aka ce ah azumin watan ramadana da ake yi duk shekara mana sai ce so ah har yanzu ana nan ana yin wannan abin billahi allazi a kunni na najwa ka kuyi dariya abin tsoro ne irin waɗannan mutane Sheikh Muhammad bin Abdul ya kawo cewa kafirci ne wai jahiltan shi da addinin musulunci ya kai ga yanzu ya mamanta da azumin watan ramadan har yanzu ashe ana nan ana yin wannan abin ɗan najeriya ne ingila ya zama ya kai shi ingila da kunni na naji wannan to kana iya samun wani mutum a unguwan kushi bai san ana azumin watan ranar arafa ba to kaga wannan sai fa mai rabo da haka duk abin da kaji ana bayani na alkhairi to sai ga mai rabo sadaukar da kai da yin addu'o'i da nuna kwaɗayi a wurin Allah sai ga mai rabo fa jama'a musulmi to kuma in muka gama ranar arfa ga ranar sallah tana tahowa ranar sallah a duniya kuma babu yini mai darajanta a gurin Allah kamar yadda hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito cewa afdal ayyamid dunya yawmun nahari thumma yawmul qar kwanakin duniya gabaki ɗaya babu yini mai daraja kamar ranar sallah sannan ranar kwanakin mena ranar sallah ta tattara akan abubuwa na alkhairi da yawa a ranar ne ake zubar da jini ga Allah subhanahu wata'ala ba ga gunki ba ba ga wani shedani ba Allah kadai ya san iya dabbobin da ake yanka a wannan rana daga masu hadaya da masu fidiya da masu layya da kuma waɗanda ma suke yankawa na suna da wani abu mai kama da haka Allah kadai ya san iya dabbobin da ake yanka ana zubar da jini saboda Allah kuma malamai suka ce babu ibada ta dukiya kamar zubar da jini saboda Allah kamar yadda yake a ibada na gangan jiki babu ibada kamar sallah shi yasa da Allah ya nuna ma annabi sallama ya bashi addinin musulunci ya bashi alqur'ani ya bashi shugabantan annabawa ya bashi dukkan wani alkhairi to abubuwan nan guda biyu Allah ya umarci annabi yayi ma Allah a matsayin godiya sai ya ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga Allah kuma kai yanka ashe waɗannan babu sama da su a cikin nau'o'in godiya ga Allah to da aka ranar sallah ana zubar da jini fi sabilillahi ana sallan idi a ranar sallah ana sallan idi musulmin duniya kaf suna sallan idi a ranar ana yawaita ambatan Allah ana sadakoki ana kyaututtuka ana sakin fuska ana magana mai daɗi in dai ba galba ba ba wanda zaka je yana rigima a ranar sallah ko yana sabani da makwabcin shi ko yana yin wani abu wanda bai dace ba to da aka jama'a musulmi su waɗannan kwanaki shi ma wannan rana ta ranar sallah rana ce wacce take mai albarka da alkhairi amma fa ga wanda Allah sa yana da rabo akwai wanda bai taɓa zuwa sallan idi ba cikin maza nake gaya maka ma ba mata ba bai taɓa zuwa sallan idi ba shi kowa zai fita shi na nan anguwa shi ne abokin shaidan da suke gadin suke sa ido a dukiyar mutane sosai ne rabo duk irin waɗannan alkhairai da albarkatu da kake jin ana faɗi sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa yake da rabo rabon layya da kasancewar magana mafi inganci ita ce wajibi ne yin layya ga duk wanda Allah ya hore ma ko yana da aure ko ba shi da aure ko mace ko namiji ga fa wanda Allah ya nufata ne sai wanda Allah ya sa yana da rabo in an yanka ragon ya za a yi da shi a yi sadaka a ciyar da iyali a yi kyauta a yalwata a ambaci Allah sai fa wanda Allah ya sa yana da rabo fa wani duk ba zai wannan ba wani duk ba zai wannan abubuwan ba kuma mun sani cewa ragon layya ana yi ne daga bahimatul an'am ko raƙuma ko shanu ko tumakai ko awakai an fi son maza fiye da matan amma in an samu matan ba a samu mazan ba babu laifi kuma mu sani fa cewa makauniya da gurguwa da busasshiya ramammiya kanjamammiya duk ba sa yin layya da wanda ƙahonta ya karye duk ba sa yin layya kana iya siyo rago guda ɗaya ka ci da ni da mutanen gidana baki ɗaya wannan ragon ya haɗa da mu amma ana yin ma mamaci layya ko ba a yi ka ce wannan na mahaifiyata ce zance mafi inganci shine in ka haɗa ta ne da karan kanka ko da wasu to yayi amma ka keɓe kawai ka ce wannan ragon na mahaifina ne marigayi to ba a yin haka amma kana iya cewa da ni da mahaifina da ya riga mu gidan gaskiya da waye da waye duk kana iya haɗawa a ciki babu laifi akan wannan sannan kuma mu sani cewa fa ba a yanka ragon layya sai bayan an yi sallan idi a zance mafi inganci sai bayan liman ya yanka nashi a fuskanci alƙibla a kwantar da dabba a ce bismillahi wallahu akbar hadha minka walaka allahumma taqabbal minni addu'an yanka kenan daga nan sai a yanka ba kuma a wasa wuka a gaban dabba ba kuma a yanka dabba a gaban ƴan uwarta dabba tana kallo Allah subhanahu wataala bai yarda da haka nan ba sannan kuma a tsarkake niyya a yi dan girman Allah dan neman yardan Allah subhanahu wataala to daga nan kuma a ci gaba da kabbar bari da ambatan Allah dama mun ce tun daga ɗaya ga watan wannan wata har ya zuwa sha uku ga wata kwanaki ne na ambatan Allah ba lale bayan sallolin farilla kawai ba duk lokacin da ka samu dama kawai kai wata ambatan Allah subhanahu wataala amma musamman a bayan sallan farilla Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd wannan sune addu'a kabbar barin da ake yi Allah maɗaukar sarki ka sanya mana albarka a cikin waɗannan kwanaki Allah ka sa mana da rabo mai gwaɗi a cikin waɗannan alkhairai ya Allah albarkatu da alkhairai da darajoji da ɗaukakan da kake ba mummune a cikin waɗannan kwanaki Allah ka ba mu ya Allah haramta wanda kake mu waɗansu kan gararu na alkhairai da albarkatu a cikin waɗannan kwanaki Allah ka nisanta mu daga gare shi ya Allah ka ƙara mana yalwa ka ƙara mana buɗi Allah ka ba mu abin da za mu yi layya Allah kuma ka nuface mu da zuwa aikin haji Allah duk abin da muka yi na alkhairi Allah ka karba Allah ka Allah ka ka nisanta rabon shedan a cikin aikace aikacen mu na alkhairi ya Allah ka shirya mana ƴan matan mu Allah ka getta mana samarin mu Allah ka tarbiyantar mana da kananan yaran mu ya Allah subhanahu wataala da tawon mu Allah ka yi musu albarka shugabannin mu Allah ka ja hannayen su zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka hana su zalunci da san kai Allah ka hana su ba bakire a cikin dukiyar al'umma Allah ka azurta su adalci Allah ka sanya mulkinsu da jagorancinsu ya zama sanadiyan shirya gare mu sanadiyan yalwa da walwala gare mu ya Allah ka ba mu albarkatu da alkhairin waɗannan kwanaki Allah ka samu isala kwanakin sallah lafiya Allah ka azurta mu da yin azumin watan da yin azumin ranar arafa da kuma ainihin albarkatu da ake badawa a cikin kwanakin sallah Allah ka ba mu mahajjatan mu Allah ka musu muwafaqa Allah ka sa za su yi aikin haji karɓaɓɓe Allah ka dawo mana da su lafiya waɗanda suka mutu kuma Allah ka gafarta musu mu kuma idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum